يشترون عبر بأسلام أو عن أمر أبدا كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المهدري والتعجبي بنظرة تأتي لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحصل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأظهر المقام المحمود الذي وأتوا إنك لا تولد لي آدم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين karatun mu jawab dan fara bayani ba mu kai karshe ba hankali ya kafu aka jura ga wani ba da zimari da makawo kada kun cewa a walin da ma alƙurar fi wa la ushriku bihi ahada qulin ni la amliku lakum darran wala shan wannan kalma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya faɗa ma al'umma cewa bai mallaki amfanarwa ko cutarwa da amfani da cutarwa suna ga hannun Allah wannan shi akwai ruwan tauhidi shi amma na tauhidi kuma shi akan tawa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai abubuwa waɗanda na aro su kuma waɗanda Allah yakan bayar kuma da muka tafi ba da misali jiya ba iya ba an kaza shi da misali na ce daga cikin sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai sifa ta ilimi sifa ce ta Allah amma yakan ba da ita aro ga wanda ya dama akwai sifa ta gina wadata yakan ba da ita aro ga wanda ya dama akwai sifa ta mulku sifa ce ta Allah yakan ba da ita aro ga wanda ya dama a kaɗan daga ciki kenan misali akwai alƙawiyu mai ƙarfi sifa ce ta Allah yakan ba da wannan sifa ga aro ga wanda ya dama a ce fulanun ƙawiyun wani kan mai ƙarfi ne alhali sunan Allah alƙawiyu mai ƙarfi to daga nan inda muka ce inda mashkila ta kan tashi shine ya Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki aron sifa ta ya ba wani misali wanda za a saman ganewa kamar misali nan gare mu mu ba da misali da irin dangote ai dangote bawan Allah ne amma ai an san sanda ma babu shi duniya sai kenan sannan aka samar da shi aka wayi gari a kwana a tashi Allah ya ga damar ba shi baiwa ya mishi baiwa ta wadata to mun yadda ko ana ko ko ba ko dole a ce a dangote algani mawadaci amma wannan wadata irin wanda Allah kan ba da abu ba ta shi duk ba wadata mutlaka ta Allah shi amma yakan ba da aro daga cikin sunan Allah alganiyu shikenan ba mai wadatawa sai Allah Allah shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutanen duniya dukkan ku mabukata ku ga Allah Allah shine mawadaci wallahu alganiyu antumul fuqara Allah shi an mawadaci kowa talaka ne ga Allah subhanahu wataala to anan wannan sifa misali da Allah ya faɗa wani Allah na ganin dama ya dauki abu ya ba wanda ya dama amma wanda sigar da ya ga dama ba yanda kai ka ganin dama ba idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya baka yanzu misali shi samu da muka bani misali dangote shi dangote ya wada ta kai ne ko Allah ya bashi amsa Allah ya bashi abin da ya samu ka ce Allah ya bashi saboda an san sadda bai da shi an san sadda bai da shi yanzu ya wayi gari mai shi to Allah shi ne mai wadatawa yau sai ga wani bawan Allah ya zo wani dangote ya ce Allah ya taimake ka cikin kusurar da Allah ya ma ina so ka taimaka min sai ce to daga yau in Allah ba cikin kusurar da Allah ya ma daga yau ka gama talauci ya kama miliyan ɗari ya ce a bashi to Allah hankali na kama ko ko bai kan kama ba hankali yana kama ɗan ba zai ba da miliyan ɗari ba wani abu ne gare shi shi yanzu wannan za mu zo hanya ta dan ba ya wadata wannan mutum ko Allah ya wadata shi a musulunce a imanance Allah ya wadata shi ko to Allah zuwan gada da ya tambayi dan ba yana cewa cikin surat Allah ya mani ka taimaka maka ya mutu kula to Allah idan ya kira shi ya zama mushriki ita tambaya ita maka maka shi Allah Allah ko gani Allah shi shi kadan shi ne mawadaci a idan Allah ya bada aro ga mawadaci ka zo cikin bukuwar da Allah ya ba wannan kai ba ka ce kana neman ya samun ma ya ɗauka ya baka ba ka san shirki ba inda Allah bai bashi ba za ka zo shi ka samu ba don haka san da dan waje baka miliyan ɗari Allah ne ya baka tsawa tsawa ta da dan waje an fahimta to don ka zo kana dan rabu misali dan waje ya fi wannan rabon kuɗi kana wani dan waje gani nan dan waje gani nan sai musulmi su ce maka mushriki hankalinmu ya riga ga maganin cewa Allah ne mai bayarwa Allah ne mai arzikawa ita muka suna fahimta don kace dan wata gani nan dan wata gani nan ya wayo wurin ka ya dauka ya baka ba duk duniya mai ce maka mushi sai ka sai in ka to kai ma Allah ya ce ka ce a a ni wannan abu dan wata ba ni ba dan wata ba ni ba Allah a wannan abu dan wata ba ni ba a ba dan wata ba ni ba sai ba Allah ya ba ni ba dan wata ba ni in ka kudur ta ka cikin zuciya ka ka ba mushriki ita ka so a kuma kowa ya riga ga musulmi haka an musulunce don haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi baiwa ta mu'jiza da karama aka kira ya rasulullahi ina cikin matsala kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama hannu aka tsamo ka daga matsalar da kake ciki Allah ne ya yi ma da wasu da annabi in ma wani wali ne misali shehu Usman ta gama da wallahi da bace kace ya shehu Usman in ka ga ba ta mukarrabi ka tawassuli ai ba nufin ka mukarrabin bishi baka duk lokacin da ka kira ka ce ya shehu Usman ko ya shehu Tijani ai abin da ka sani tsakanin shehu Tijani ko shehu Usman ko duk wani wali na Allah sanin alaka sai da auren Allah tassa kaga Allah don matsayin wani da martaba zuwa da kammai Allah ka samu daga cikin matsala kaza ba kana nan shi wannan waliyin ko annabin ya baka ba duk mutumin da ya kudurta wannan waliyin ko ba annabin shi ka yi ta tasirin ka ne ba da iyawa ta Allah ba da falla ta Allah ba shi kenan ya zama shirki amma idan ya san yana kallon wata martaba ce wata Allah ya yi mai kamar yadda muka ce ana iya shiga cikin rigar da Allah ya ba dan gwate ya dauki dubu ɗari ya ba duk duniya ba mu ce ba mushriki kuma an saba ko ina don haka ko ta annabawa ko ta waliya haka abin yake musulmi mun riga mun ga musulmi haka wata karantarwa ce wata shigo mu wadda wurin kwatanta ma misalai ga waɗanda suka saba yi shi ke da sai waɗanda ka yi sai a kau da hankalin su a ce ai wani kai kamar da muka bada misali Allah shine maliku amma ya ga dama ya ce ya nada wani sarki kuma Allah subhanahu wataala ya ba da bayani cikin Qur'ani da cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqalifin fihi Allah ya ce ku ciyar daga cikin abin da Allah ya wakilta ku ya halifantar da ku duk arzikin duniya na Allah ne to sai halifantar da dangwata a wani kako na arzikin Allah shi ke nasa Allah ce dangwata ka ciyar daga cikin abin da Allah ya arzuta ka malam wani ka ciyar daga cikin arzikin da Allah ya wakilta ka halifanci Allah a cikin karantarwa ka karantar basar ake wani ka ciyar da adalcin da Allah ya arzuta ka a cikin wakiltar Allah da haka yi waɗanda su ne ma'anoni waɗanda ga zahiri mu mun riga mun gama wucewa da wani amma idan aka zo fassara ba sai abin ya zama yanzu haka muna roƙon masu fahimta da zuwa ganin masu yi waɗanda abubuwa in kuka ji sun ce lalle wani tasiri ya kai da kankin kai nai to ya samu matsala kamar wani maganar sanin kai wanda da alhamdulillah za mu shiga gurin gaba za a jinkita a kai wani Hata ina ra'au ma yi wa duna, Allah Subhanahu wa ta'ala ce, a wa man ya ce Allah a wani zuwa, duk wanda suka saba ma Allah da manzo ne, fa inna lamuna da jahannama, wutar jahannama ta tabbata gare shi haliji na fiha suna jin kaddara mata gudu. Nan an ce fa inna lahu lamirin mutum guda. To amma sai aka ce haliji na aka zo da jam'i. Me ya ka aka sa jam'i? sai ta halin mu'addar millami man ita man tana ake kuhur tana aiki ga jam'i ana cewa man antum man anta da haka ko wata hausa na amfani da shi man anta wani ne kai man antum suwa ne ku to sai aka ce fa inna lahu nara jahannam wa man ya'ti Allah to man din nan ita ake cewa ma'anarsa na cikin halin man ya'ti Allah wanda ya saba ma Allah da shi da ayatin iri-iri ne wa yaqulu ma saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu an kiyaye man fa inna lahum nar jahannam ana kiyo man har yanzu duk wanda aka bai sai ba kuskure bane qur'ani yana yana cike da irin wannan cikin hikima da dama a fi wani halin muqaddaratun wal ma'ana yarhuluna abin ma'ana ne za su shiga cikin wata jahannam muqaddaran hulunahum za a kaddara da wani cikin wata hatta idan aw ma yu'atuna har su gano da abin da aka alkawarta musu min al'azabi na azaba fa sai alamuna za su gano inda hululihim inda inda hululihim lokacin sauya azaba fihim gare su yawan badin ranar yakin badin auren masu kyamata ko ranar kyama ranar za ku gano man al'abu nasiran wane ne mahi rauni nasiran ga mataimaka Allah ko kurkuru ko a kallo adadin wane ne mahi karancin runduna su kakare ko ko Allah
قل نذري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي عملا wajen ya rasu lai ka tambayi ka da dare a ina dare ka ce mazu ni ina dare in na ji ma'ana ma na da ni ban sani ba a karibun ma kuwa tuna a da aka alkawar ta muku min azabi na zuwa azaba yana kusa a amkin Allah mu rabbi amalin farko Allah zai yanka mai wata mutta inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma ɗaukaka a fa amra sa'ati ya koyi lamarin tashin kiyama tamaman baki ɗaya. la ya alamu wakata hukumar sa'ati illa Allah ba wanda ya san wakacin tsayuwar tashin kiyama sai Allah wa da shi kadai a rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi lam yadari bai da masaniya Allah ne ya ce da wani lam yadari bai san akaribun kusa alkiyama take an wa'idin ko kuma amma lokacin da Allah ya ga dama ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam alamun tashin kiyama sai ya bada bayani na tashin kiyama ya yi ta bayani tiriyan tiriyan kafin tashin kiyama za a ji kaza za a yi kaza za a yi kaza kafin tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk ya yi bada bayani har wan har mai waka da cewa zamanin rikicewar duniya a wata kalma kuma zamani na adiyar duniya in ya kusan zo kowa sani abin da ya sa kowa sani annabi ya riga ya gama bayani a cikin salawar da Allah subhanahu wata'ala ya mashi Allah ya sanar da shi bayanan abin da zai gudana kafin tashin kiyama amma ba a ba shi izinin cewa ya faɗi kaza ba
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أم عالم الغيب Allah shi ne masanin gaibu duk abin da aka waye Allahu alimul gaibi Allah shi ne masanin fake fala yuzhiru kuma Allah bai din kayar da ahadan wani ala gaibihi ga abin da ya koyi na gaibu hadal gaibu alladhi huwa ta'ala wannan gaibu yace wata ke mai taken tashin kiyama inna Allah Allah subhanahu wata'ala la yastaniu ahadan alai bai din kayar da wani cewa ga ran tashin kiyama ba illa man talai sai Allah wanda Allah ya gane ma dama sai wanda Allah ya yarda ma min rasulin aw nabiyyin aw malakin aw waliyin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wannan kalma ta cewa illa man yasluku ita canja matsala kenan ana sanin gaibu ga wanda Allah ya yarda ma idan muka dawo ga matakin gaibu ko da ga likitan da aggarin ku Allah yana sanar da shi irin gaibun da Allah ya ga dama kai ga kwana aure da matarka aka wayi gari wata rana sai ka zo kace mishi ka likita mata ta tana cikin wani yanayi sai ya ce a kawo shi tsarin ta gobe to ba ci komi ba aka ɗauki tsarin ta aka bayan an kai sai gama abin da yake sai ce ma wata juna dogare ta wata uku da kwana kaza da awa kaza to Allah shi shi wanga likita ina samu wannan gaibu Allah ne ya ga damar sanar da shi don haka idan mutum ya yarda Allah ya sanar da shi gaibu ba matsala ba ce amma mutum ya ce ya san gaibu kankin kai ne ba da sanarwar Allah ba kushe kaya duk gaibu gaba da ita Allah ce zuwa da wata a wata aya Allah na cewa قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله duk duniya da sama da kasa ba wanda sun gaibu da Allah to amma yanzu misali idan ba a yi bambancin gaibu din gaba ya take to sai a fada rikici don gaibu abin da baka sani ba shi mai baka labari bai sani ba sai ya gano abin da ba ya baka labari yanzu malaman bincike yan zahorafi da yan science da technology da sauransu suna yin abubuwa idan bakin masallaci an zo za a yi mana rijiya aka zo da wata na'ura a kewaya aka ce za a cimma ruwa na mita ashirin da takwas nan bakin masallacin juma'a da su kuma aka tona ana cimma mita ashirin da takwas sai su shi tsoron hikima da ruwa shi wannan gaibu ce ko ba gaibu ce gaibu ce amma waye sanar Allah idan aka tsora tasiri shine karatun mu da shiya na kuma tasiri dabiya na kuma tasiri duk wata kada a ba da tasiri ga komi ga kowa sai Allah tasirin ƙarfi na Allah ne, tasirin ilimi na Allah ne, tasirin waraka na Allah ne, tasiri na ɗabi'a na Allah ne. Ga ɗabi'a in aka ciko za a ji an ƙoshi, in an sha ruwa iza za ta kawo. To kada ka ɗauka ruwan da ka sha shi ya ƙofar da kai, a'a Allah ne ya halici ƙoshi sadda ka sha ruwa, shi ruwa wasu da Ga ɗabi'a wuta ƙonewa, wanda wuta ta kone ka ba wuta ta kone ka ba Allah ne halci zalim kone wata da akun da wuta shi a wajibi ga musulmi ya kudurce cikin rai amma wanda ya zama kunna maka wuta ya zama sanadi za ka ce wani ya kona ne ko ko wanda ya sanadin kashe kai dan kuma sai ta kogin tsare ka shi ke sai a ce wani ya kashe wani a ya ne zama sanadi don huwa allazi yuhyi wa yumiitu Allah shine mai rayawa mai kashewa amma mun ga zahiri mun ga wani ɗauko takobi ko dindiga ya halin wani ko tsari wani amma ƙudurin mu na wajibi mu ƙudurta Allah ne ya amshi ran wani ba takobi ko dindiga ko mai kama da haka ba shi an wajibi ga ƙudurin musulmi duk sanda ka ga wani abu daban ba wannan zahirin za ka kallo ba ka kore tasirin ɗabi'a ta wuta ko so ko magani a yan an sha magani Allah ke halittar waraka sanda an ka sha magani ba magani ne ka warkarwa ba don aka sha maganin ba a warke ba Allah bai gada ma bace nan ran da ya gada ma ana sha ta ka amma magani da kada Allah ne ba magani ba shi magani wasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man qala mudanna bi nau'i kaza fakar ka fara bi ma ja'a bihi Muhammad duk wanda yake tauraruwa wani tamuna ruwa ya kajince ma abin da aka sauka ma Annabi Muhammad amma idan ka ce an mana ruwa da ikon Allah amma ai ruwan ba ba sai tauraro ta makarka ba misali wani ba Allah wanda ya riga ya saba san sai ga ana tana ruwa nan kaura ana jewa jewa nan an masa ana zuwa ya ta ruwa an kwana an tashi an kwana an tashi kullum sai ga sai ci waɗannan mutane ni kun me suke suna hita wajen gari da aka ce mashi ana zuwa ne ruwa sai ah anyway abin da yake kuma kwana da oga da kama ba ruwa ba sai aure tsoro ba shi abin da ya kallo in ogal ya kama kurun wanda to mu gare musulmi ko ogal ya kama ba shi mu kallo Allah mu kallo don haka mun ka sai bayan gari muna tsare da ogal yana tsaye sai mu tsaye da ruwa ga ba da ruwa wanda ya ogal ya yi mu ita kaidar akwai da mun tsaya muka ce a muna jiran ogal da kama to ba Allah za mu ba ita ka'ida mutunci an riga an saba sani haka don haka alimul gai cewa ta Allah subhanahu wa ta'ala yi kullahi alam man tasama wa lal lil gaiba illa Allah duk duniya sama da kasa ba wanda ta abun da awaki sai Allah to sai malamai suka ce a a wannan gaibu la alam man tasama wa lal lil gaiba illa Allah al gaibu min asma'ihi ta'ala ita gaibu sunan Allah ba wanda ya san Allah sai Allah don ba za ka ce Allah wani bane ko baki ko dogo ko siri ko gajere ko mai kamari ko mai da sauran duk sifar za ka zubanta to ba za ka mutu ba Allah subhanahu wa ta'ala don mai waka na cewa kwasan hakikan labbana bai san shi ba ko wacce ya san Allah to kariya kai da Allah saboda ba yadda za ka sifanta Allah subhanahu wa ta'ala to ya za a yi a imani da Allah sai mu ce hanyar da malamai suka ce abi ya tajirul mutafakkiruna bi ayati masu lura masu ilimi suna lura da ayoyin Allah sai su san Allah da wannan siga amma ba da sanin da kai ma ɗanka ko ɗaya ka koma sanka ba a ba irin wani sani sani na ganin alamu a imani da abu kaza shi yasa aka cewa imani tun da ba gani ne ake ba imani abinda ba ka gani da ijiyar ka ba a baka labari ko ko ka ga wasu alamu ka yi imani da wannan abin don haka in Allah ya ga dama ya sanar da gaibu kamar yadda ya zo a cikin wannan aya shi ke nan sai a san gaibu misali a da Allah subhanahu wata'ala ce illa man tale sai wanda Allah ya yarda ma ne rasulin min din nan da ake ce min tabi'iyya ita din nan da ake ce min rasulin kamar manzo to da abin da ya halatta wani manzo ya sani na gaibu bayan Allah ce ba a sanin gaibu sai kuma ga gaibu yana son da wasu mutane to ya za a gane bambanci za a gane bambanci wajen algaibu wancan gaibu ta farko min asma'ihi ta'ala gaibun nan ta farko da Allah ce ba wanda san gaibu sai Allah to ita gaibun kan ta sunan Allah da shi ya gaibu don a ga taho duniya a kare a koma lahira ba wanda zai cewa ya san Allah to don haka wannan suna ne asma'ihi ta'ala yana daga sunan Allah algaibu shi a Allah shi a gaibu ba wanda san shi kai ne san kai ne da kai ne don haka an ban mai sanin kai ne da kai to amma gaibu kuma na abin da ya faku anil a ayun abin da faku ga ido ko ya faku a sani to shi kuma wannan shi ma na Allah ne amma yakan sanar da wanda ya ga dama cikin sanarwar wanda ya ga dama wanda malamai sukan ba da misali lokacin da akwai wani bawan Allah ana ce mai kulalatu lokacin da aka yi fato makata to a wannan lokacin fato makata mutane sun musulunta sun sallama amma tun da ran nan ne aka zo aka ce makka da yaƙi wasu sallama wa dole shi suna cikin gauri-gauri to shi wannan kulalatu shi ke sai na cikin sahabbai sai yana tsawaji sai kudurce cikin rini in yayin kusa da annabi sai ya sa takobi a balle shi to da maza Allah sa sama yake wa kawo daura da kulalatu sai ce kulalatu ne sai ce kulalatu ne ya rasu da zai shi ke da aka kare ke wata waje annabi na kawo daura sai ce kulalatu a kulalatu kulalatu ya sai ce kulalatu ya rasu da zai annabi ce mishi ma za ku hajji su yi na faka mene ne kake zantar da zuciya ka game da ni sai ce la shay'a inna ma aqulla ya rasulullah ina ambaton Allah ne shi ke sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dama kirji ne da ya dawo kirji ne ya yi addu'a ya suke shi shi ke da sai ya dawo sai ga shi ya koma cikin bodyguardin ko kare a nan sallallahu to shi ke da bayan an hito da ya koma wurin wata mata da suka yi maganganu sai shi mata to mai hira ce a a ai yanzu kuma ba irin can muke ba kar yanzu yanzu in faɗi wata magana Allah ya sanar da Muhammad yanzu wancan take na da na ina mai wani gani wallahi yanzu an mutu yanzu ni ni mai gadin annabi ne duk wanda nake wata matsala za ta shafa annabi to ni zan kala ta wanda da ce ya kudurta kashe annabi in ya samu kara cikin dawadi daga cikin wannan dai har yanzu akwai zaidunul lufai shi zaidunul lufai shi ma shi kuma zaidunul lufai bin lahi shi ne tahiya ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai to ai al'adar tahiyar sahabbai ayi ayi zango zango waɗanga gana su gurbacin waɗanga gana su gurbacin sai aka samu matsala ta ruwa cikin halin tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mashi ƙarar ruwa sai manzo Allah ya yi addu'a sai aka shayar da ruwa sai wasu waɗanda suka san zaidunan lusaiti yana maganganu irin mina minafikai sai suka ce mashi to kaga ai yanzu annabi yayi addu'a Allah ya kawo sai shi af daga dai girgiji ya zo ya wurga kuma ai muna ruwa za a shi aka to ana haka an wuce cikin tafiya sai aka yi zango wani wuri za a daga a tafi gaba sai taguwa annabi tabbaci sai maza Allah sallallahu sama ya ce a tafi a nemo mai taguwa ta an ba zama wurin neman ta kai zai dundu da sai can inda ayarin kwace sai ka ce to ya ce shi annabin Allah ne. Allah yana sanar da shi labarin ba to a labarin ka sai ka gare shi taguwa ta bace bai ce ga inda take ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana can baya cikin ayari na baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ne masu tafiya neman taguwa su dawo wannan taguwa tawa wani daga cikin sahabbai na ko kuma ayari na yana faɗin wai Muhammad na ba labarin Allah ya sanar da shi labarin sama wai annabin Allah ne shi ya taguwa ta kafa cewa bai san inda suke ba to wallahi la a'lamu ma a'lamu illa ma allamani lafi ni ban sanin ko ni sai ajin da Allah sanar da ni. to kuma alhamdulillah Allah ya sanar da ni taguwa ta tana karkara kaza a tafi za a same ta ragwamar ta ta rage ga wata itaciya ta dabar da ta tsaya wuri guda a yi wuri kaza ta ta ta min tagwata bayan annabi ya yi wannan magana waɗanda suke tare da bulalatu da sun ka shigo cikin ayashi ta ka ce ga ajin da annabi ya faɗi can cikin nashi ayashi sai ce wallahi zai dunin lusai shi ya magana ka don haka yi mu taho kare ƙara zama cikin ayashi muna zane da milanci zai baka mun tsaya ya yi wannan magana can cikin namu ayashi amma annabi ya ba da labari can baya don haka in ya ci gaba da wannan magana zai kunna mana musiba cikin namu ayat duka koro zai dublun da zai daga cikin namu ayat to kaga wannan wata gaibu ce wadda Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi amma da ni ba shi ka san annabi cewa ya ma a'lamu illa ma a'lamu lillah ni ban sanin ko ni sai abin da Allah ya sanar da ni. don haka in Allah ya ga dama ya sanar da gaibu ga wanda ya ga dama kamar yadda muka ce can wurin wadata Allah shi ne mawadashi in ya ga dama ya ba da wadata ga wani wadata ta kai ya wadatar da wani shi ma suna ne gani amma na aro ba irin mu'allakan wadata irin ta Allah subhanahu wata'ala ba don haka wadata mu'allaka ta Allah shi ilimi mu'allaki na Allah ne sarauta mu'allaka ta Allah shi da sauran sifofin waɗanda shi Allah yake bantu da su yakan bayan aro to wannan ilimi na gabar har yanzu daga ciki akwai wanda dai har yanzu a illa ƙasa da ruwa ce ƙasa amurkuru hali lokacin da aka zo aka yi yaƙin badar bayan an tattattaki kafirai an kashe mutum saba'in kuma an kama mutum saba'in sai amurkuru halin ya zauna da shi da aboki ne ga kindin ka'aba suna hira su uku sai shi wannan abokin nashi zai ce mashi waɗannan arle hayar min zariya wallahi ki a ce mutum yana cikin gaba ma'ana yana cikin gaba to ya yi a ce mutum yana duniya babu abu jahal babu walidu da mugira babu wani sai da ya fi gidan yawa ya fi gidan yawa ya gidan ya mutane da yawa sai mushe sai shi a amurkuna halin sai ce ma abokin nashi da kasa ni ina tabbata ma wallahi in ba don kada in sai wurin kashe muhammadu ba ya zan bai sa'a bani a kashe wallahi da in ina samun sa'a da na sai na kashe muhammadu sai ce to in ko kana iyawa yi ko wallahi ina ɗaukar zuwanka da ta iyalinka da ta iyalinka ba ɗaya zan ɗaukar zuwanka sai ya ce to mu kihe ta ba wanda sanye shi to an gama sai ya kama hanya shi amurkulu hadin ya kama hanya bai galle ko ina ba yace mata ta to ni zan ta ina za ka tace yace mata a'a ki taggar zan yi ce dai ki addu'a Allah shi ba mu sa'a sai kin ga na dawo in ba ki ganin na dawo kwana ɗaya kwana biyu kada hankalin ki tashi dogon zango ne zan ɗaya ɗaya akwai ɗan matsalolin da ke bace shi da shi to ba mu ya ban mata abin da ya kamata a wannan mutum wanda muka magana sabuwa na wani umayya shi ne kuma shekwata a shi ne sabuwa ya ba shi abinda zai yaka bukata na bari gida da abinda zai yin kayan hanya ya kama hanya suka cice ta ya isa madina da ya zo madina sai sai umar ya hango amurulu hadis sai ce mashi ga shawara shi ka canja ta mu ba abin da ya kawo shi ko illa matsala ya zo masallaci ya tsaya to wani ya tsaye da kai ce wai muhammadu sai ce a wani abin da ya tsaye da kai ce to magana ce tsakanin da shi ya ga ta ka faɗa ma amin ya rasu lai ga amur ɗan muhammadu ya taho ya ce kai ka magani annabi ya ce ku zo shi aka shiga da shi wani annabi bayan shiga da shi wani annabi sai ce amurubin wahalim ya tafi da kai sai ce na taho ne wurin ɗanɗana baban gida wanda yake wahu wanda aka kama burkunan yaƙi ranar yaƙin madara shi ne zo a taimaka a bani sai ce ma in tsakanin ga Allah abin da taho da sai ce a ba abin da taho da illa neman ku bani fasar ɗana to kayan mu taho da za a taho da shi sai sai di umaru ya ci mai riga ta da baya ya ce mu ta ce a na ce wani shi zani ka kama mini ya ce a ai ba mu yadda mu fice ka don mu za abin a cikin zuciyarka ba da aka zo gaba annabi sai annabi ce a fice shi gaba an fice shi an ka tambaye shi wannan bani sai ya zo ne don neman ɗanin sai ce iya kan magana ka ne ce sai ce wani kada ka manci rana kaza da kai da sabuwanu bin umayya kuna zanne cikin inuwar ka'aba sai ya ce faɗanar arli hayar bin zahariya babu wani babu wani babu wani duk an kashe tsoron yakin badar to da a ce mutum yana kuma ya kara ce ya mutu ya kushe da kuga ka ce tsaya ina iya share ma hawayenka amma sharjin kana ɗaukar nauyina in na ta samu sa in ka samu sa'a ka tawar kashe in baka samu sa'a ba ya kula da iyalinka har ƙarshen rayuwa ya ce ya ɗauka sai ya ce wallahi tun da aka faɗin kana magana da Allah ban taɓa yadda ba sai yau magana gada mun kai da ni da kuwa na umayya wallahi ba wanda zai ko mata ta mutum ita ba ko hali yanzu mata ta ba san inda ne na kamo hanya ɗaya na taho sai ce yanzu magana yaki ta kare ba ni a cikin mutunci ya karbi kalmar shahada ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutunta dan shi kuma sabuwa ne da saurarin yau yake jin sabuwa amurkul wani ya dawo bai dawo ba sai ce to wani haka ya mai to shi kenan sai ya hita mutum iyali to sai gashi har yanzu dai ranar fatahu makkata Allah subhanahu wata'ala ya kaddare ga maka fatahu makkata shi kuma ya riga ya san ya ba da gudunmuwa a kashe annabi ga ka'idan masu mulki kaga shi ba ba a bari ne to shi kenan da ya san ya kulla wannan sababi sai sai hijira bagare da aka ce dai annabi ya ci maka yaki sai kama ya bagare ya kama har ya kai jidda bakin ruwa shi kuma nan sabuwanu sai ce to kulla albarkar sabuwanu ne na ci addinin musulunci to ni ma bari in da samu ne sai ka samu ne hajjin da bakin ruwa da yawan same shi kai tsaya da ya ce ni ake ciki da yawan rai ka safuwa da sai ce can na taimake ka kata a shaida ma don ka shige musulunci to kuma yanzu ka dawo biza ka faɗa sai ce dakata in baka san muhammadu mu wata da shi ya ce ya baka amana sai ce ni alama sai ce dama na san garzansan ka ga rawani ne ya baka ne ya ce in baka ka ɗamra don ka zama cikin aminci ka dawo sai ce to yanzu kan na yasa sai an zo rawanin annabi ya ɗamra ya kamo hanya ka dawo shi to kaga yanzu duk wanda ga rawanin annabi gare shi albarka rawani ya shigo cikin lafiya cikin musulmi amma can baya yana wani shigo cikin musulmi ya ba da kuɗi a kashe annabi ko a musulmi su kale shi to yanzu rawani ya taimake koko an Allah taimake shi don haka nabuyin tasiri tsabe yawa nabuyin tasiri tsabe nabuyin tasiri duk wata tasiri na Allah don ka shiga alfarma ta wani to alfarma ta Allah ce ya bada aro ga wanda ya ga dama har kullum addinin musulunci haka yanzu karantar da mutane mu'amala tsakanin ka da Allah mu'amala tsakanin ka da bayin Allah tsakanin ka da Allah komi da komi na Allah ne komi da komi Allah gudanar da shi amma idan ka dawo tsakaninka da bayan Allah kaza na wane kaza na wa kaza mawadaci kaza talaka kaza kaza haka aka bukata kowa ne mu'amalar ka da Allah Allah ne mai gudanar da komai shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai sa samu shine mai sa rasa ba wanda ka iya yi banda Allah amma idan ya ba da aro ga wanda ya ga dama shikenan shi ma zama abu don haka kuma da rigar ta wannan ne ma'ana ma'ana rigar da Allah ya baka aro to yace aka san sabbi an tugare ka kai kuma ka gode ma Allah da ya bambanta ka da wasu waɗanda ba kai ba da can baka da wannan riga Allah ya baka to tun da ya baka ka gode ma Allah ka kya alfarma wannan riga idan malami ne kai ka yi tsakaninka da Allah idan mawadaci ne kai ka ciyar da abin da Allah ya wakilta ka wa an tukumin ma ja'alakum mustaqbalin fi idan masaraki ne kai ka yi adalci shi yake saurari gare ka zuwa ga bayan Allah Allah shi mana taimako a balagin Allah gaibi a nan ba mai gano gaibun Allah illa manin da sai wanda Allah ya yarda ba min rasulin na manzo aw nabiyin ko ma annabi aw malakin ko malaiki fa innahu shi wanda Allah ya yarda ba yasluku zai shiga min bayne yadayhi gaba yasluku zai shiga wurin gaibun min bai ne dai min haddi da sadar tare da akwai kariya ga wannan gaibo wani bai santa ba gaba da ba sai kai da Allah ga dama sunan inna Allah tabaraka wataala shi Allah tabaraka wataala idan tale in ya ga dama an yi da rasula ya tsinka da wani manzo aw malakan ko malaiki min malaikati daga malaiku ne yudlihu ala ma sha sai ya sanar da shi abin da ya ga dama min bai ne dai rasulun gabanin wannan abin akwai mai kariya wannan hadisi rasulun ko bayan ne akwai mai kariya minal mala'ikatu na mala'iku ya kuzunahu masu kariya li alama don ya gano ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء Ni عددا alama don Allah ya sanar da ilimin zuhurin sanarwa ta bayyane an ka dabla mu arzuwa Allah ya sanar da cewa su manzanni sun yi sassan risala ta zai manzancin ubangiji wa a haɗa da malataihim kuma Allah ya cewa a gain da aga manzannin da ya sanar da su kai wa a sai kwallo shan adadan kuma Allah ya ƙididdi komi ga lissafi Allah shi ne alimul gai masanin gai Allah bai tsinka da wani gai ne wannan ba zai kore cewa Allah ya sanar da annabawa abin da afaki ba kuma in suka ba labari abin ya auku kamar da suka ba labari haka nan waliyan Allah waɗanda Allah ya damar da ba wa hadu ilhamat da waɗanda Allah ka ba ilhamu misali yanzu tanke gidanka idan ta haihu wa ka sanar da ita ga yadda ta kashe nono in kai ɗan ɗanka kana da gata ɗanka yana da gata sai ana mai nono ya sha amma ya tunke gidanka wa ka sanar da ita cewa wannan nono ne saboda wa ka sanar da ita ta wata duniya ya za ta tsotsan nono ta wata ke nan duniya don haka shi ya kira ilhama sanarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ilmi ilhama kazalika wa ahlul ilhama suna ilhama man kana minhum mustaqima to waɗanda Allah ka ba ilhama akwai madaidaita bisa addinin Allah akwai ilhama ta Allah wadda karamatin girmama wacce daga Allah wanda ya zama ba madaidaici ba kuma Allah ya sanar da shi kamar kamar tsakanin mu da turawa yanzu wanda ba salati ba mu sallah kuma Allah ya sanar da su wasu abubuwa na gaibu to sai rana kaza za a yi hazo kuma a yi hazo rana kaza za a yi yanayi na zahin rana kuma a yi rana kaza za a yi ma'aunin zafi temperature kaza kuma abin ya auku yadda suka ambata to sanarwa ce daga Allah subhanahu wataala wannan iya zanga waɗanda ba musulmai ba sun wura na isa da rashi ko kuma sihiri ko kuma wani haka amma dai al'amarin ba zai gushe ba kun ba bai gushe ba can baya wannan ya zalin nan gaba zai gushe ba za a samu wasu mutane ko kuma ɗaiɗaiku da za su ba da labari bil mugayya ba da abin na koye kuma al'amarin ya abu kama ahabaru kamar suka ba labari in muka ce mun kore gaibu inna muradun lai muka ce abinda Allah ka mihi shi gaibu ba wanda ya san shi to wannan zai sa mutane su shiga cikin kokanto a cikin lamarin ƙorani kai to shi wa gaibun da ba wanda sai sai Allah ko wakatun mutu sabi shi ne wakatin abu ko tashin kiyama abinda ba wannan ba na abinda aka kwace tajribatin mun gani daga ilimin jarabtawa wanda ka ba labari da abin da fake amma kama yi biyu kuma abin ya zo kamar da ambata ko dai girmamawa daga Allah in mutumin in kana min ahli istiqamati in mutumin kwarai ne ko ko kiran ragon layya in kana min Allah hayar fihim in ya zan wanda ba alheri tare da shi ma'ana in ba musulmi bane amma dai kashe fi zulmani allazi ya kishi amma ya jiri wanda kan gudana wanda ka yayewa daga abin da ka gudana fi halin kan cikin wannan duniya ai yana aukuwa ga masu yi yakan auku ga nasara yakan auku ga maguzawa am to wannan shi yake kira kashi fi zulmani ma'ana wanda Allah zai yaye mutum amma bisa hanyar istirrashi na kiwon ragon layya an buɗe mai ne ya ɗanɗana wannan sanin amma don Allah ya kama shi da hujja ko da kiyama to shi ko kashi bi nurani wanda an na mutanen kwarai bayan abuwa sai ga bayan Allah subhanahu wata'ala sai kamar yadda sai di Umar wata rana yana cikin hudba to ya riga ya tura sahabbai ne yanzu na yaƙi kafar sham yana cikin hudbar juma'a sai ɗaya ya fita layi sai ɗora hudu ya tsariya aljabala ya tsariya aljabala ya tsariya aljabala sai kuma ciwo da hudu bayan an sauko daga hudu ba an gama sallar juma za ka ce mai sarkin musulmi kana cikin hudu ba sai ka saki layi kana faɗin ya tsariya aljabala koko jangadi ya ɗauke ka sai ya ce a Allah ne ya gwada man rundunar da na tura kasashen wurin yaƙi kafirai sun mace su wani wuri sai zan ba su da matsera in ba sun taka duki ba sai nauyi magana kuma Allah ya da murya ta zuwa gare su nace su gaugauta su taka duki don su kira kuma suka yin bayan an samu sati sai ga tariya ya taho ya ce sarkin musulmi ya ce na ranar juma'a daidai sanda aka sallar juma'a sai na ji murya kana cewa mun maza mu hau duki mun maza mu hau duki da muka hau duki da ka hira sun mace da hawan dukin da muka yi sai muka yi nasara akan kafirai ba don wannan kiran da kai mana ba da ka hira sun gama da to zo wannan gaibu ce ko ba gaibu ce to Allah na sanar da wanda ya ga dama shi gaibu kan jinka ne wani wani bai da dama ya sai sai Allah ya sanar kamar da muka ce ita ba za ta ta Allah ta sai in Allah ya ga dama baka to ita ma gaibu ya Allah ya ga dama sanar da kai sai ka sani in baka sani ba to baka da maka ce ka fara malaman timbo da hisabi da suka ƙara fada cikin matsala suna kirari da sun san abin kankin kansu ne da suna cewa abin da Allah ya sanar da to da ba sai matsala ba amma sai suna cewa kaza za ta samu kaza za ta samu shi ko abin da aka bukata don haka sai Allah ya kaddari in suna cewa kaza za ta auku sai ai dai duk kuran nan sai ta gauce saboda ni saboda ba su ladabi su ce abin cikin abin da Allah ya gwada musu da suna tsaya cewa cikin shi ko abin da suka bukata idan bai zuwa wurin su suna ce mashi abin da Allah ya sanar da su to shi ko bai ganin girman su su ko suna so a ga girman su su ko san koyi girman Allah to in suka koyi girman Allah shi ko sai ya basu ga talalaja abin da aka ce zai abu sai ya kuwa saboda ni saboda shi Allah subhanahu wataala ce wanda yi alimul gaibi shine masanin gaibu fala yadru ala gaibihi ahad ba mai gano gaibu ne illa man yattale sai wanda ya tsima shi sai wanda ya tsima din nan to in ya ga dama sanar da kai da hanyar duk da kabbi ka san gaibu ma'auniyan na na'ura ko ta maliki ce in kai maliki Allah na gwada masa abu kuma in yi abu ya tabbata ya tabbata to idan kana cewa Allah ya sanar da kai cikin ajinda Allah ya sanar da kai to ba matsala amma idan ka ɗauka kai ne ka san kanki abin don isakka to ka faɗi rami a shi ne ce wani kashfin nurani kashfi nurani a yayin mutum daga abin da a koye layiƙa bai amfa illa li ahalin lahi sai ga mutane Allah shi ba da san da sai Umar da yayi bayanin cewa ga sahabbai ne can suna yaki a can Sham sun shiga matsala ya yi musu magana su taka dutse kuma suka hawa kan nasara
صدق الله العظيم
wannan da alhamdulillah mun faro da ba yanzu ba to a zuwa da kwana nan aka fara ta ba guran da ita ga oho Allah ya saka mai alheri Allah ya saka mai karam da nan muna godiya muna godiya kan cewa wannan alaka da wannan zumunta wannan shi gare shi a gare kaura kuma alƙawarin amma mun muna alfahari da cewa mu mun gabe shi tun ga kaka kaka ne don haka ba a yanka mun kai ba shi kuma saboda ya adalci idan ya ce ya dauke mu da mu da kuma tsayi mun san gaba shi da don kada wasu hankalin da tsari amma mun san ba haka bane mun san muna da kujera da yau ta musamman wanda yake ban ce mu da saboda ni wannan tagaron da kuma kasu tura sun zamani kakani Allah ta rabu ka rabu zan ana fata Allah ya wasa mu Allah kuma shi kuma ya zai jagora Allah shi sa ya zama takobin na wanda ba mu da yana fiye da yau ya zanne da duk wata matsala albarkar wannan takobi da Allah subhanahu wataala ya nada mu Allah ya fata Allah shi ne gaba Allah ya kare mu Allah ya kare mu sallallahu alaihi wasallam لما شرعت الجاهدة وقفت لهم الشهادة يا الله يا من قلت يا الله يا من دموع الله شكون أبدا وجهة الله alam na shara da izaja masu roƙon addu'a Allah biya bukatocinsu. Kulhun lahu uku hadiyya ga waɗanda ga iyayenmu Allah ya gafarta musu. Allah ya dilo ta makwantayin su, Allah ya haska kaburburansu, wanda suke cikin matsala Allah shi yayi, wanda suke cikin nema Allah shi kara. kul huwa allahu ukhwat bi kulli hadiyya ka wannan aka roƙa shi dai Allah ya gafarta masa ayatul kursi Allah zauna da garin mu lafiya ayatul kursi da karshe ku wanda aka hannu ɗan kidnapping Allah shi ba su maida Allah ba su kariya makaranta ayatul kursi da karshe ku Allah ya ba mu martaba kariya Allah shi mashi gaba Allah tsaya mashi Allah ne jagora ina ina kalli kautar uku Allah albarkaci da manan kada mun ci ɗalibanmu na arabiya da na zamani Allah ka bukatar su Allah ba su ilimi mai amfani kuma waɗanda suke da aiki Allah ya rike masu waɗanda ba su da aiki sun gama karatun Allah ba su gura mu masu amfani. Ƙungiyar 'yan kasuwa da ƙungiyar 'yan kabu kabu da sauran ƙungiyoyin da kan nemi addu'a a wannan mahalli Allah ya bukatocin su makaranta musu alamun sharar izaja. Allah ya saka maka wa da alheri Allah mai rikon gidan lafiya a cikin rufata da rufata اللهم إنا نعلم عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نازلتنا جيرك مالكنا حكمك أدنتنا أداؤك نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رفيع قلوبنا وجل آذاننا وذهب همومنا همومنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء دين من والاهم اللهم اغفر لامتنا محمد اللهم ارحم امتنا محمد اللهم ارزق امتنا محمد يا من امرك بين الكاف والنون انما امرك اذا اردته ان تقول لكم فيكون سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.